assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a huduban mu ta yau an yi ta ne akan a ranar muhimmancin ranar arfa ga musulmi da kuma muhimmancin ranar sallah wadda za ta kasance gobe cikin ikon Allah maɗaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirya da shi shine shirye wanda Allah ya batar da shi babu mai shirya da shi na tabbata babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya na tabbata shugaban mu annabi masoyin mu mai ceton mu annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne kuma zababban Allah ne Allah ka yi dadin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah ina muku wasiti da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sanan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alƙiyama ya ku bayan Allah yau ce fa ranar arfa yau ce ranar da Allah madaukakin sarki ya zaɓa don cika addinin nan na musulunci yau ne ranar da Allah madaukakin sarki ya sanarwa muminai cewa ya yarda da su ya kuma yarda musu musulunci ya zama addinin rana ce wanda mala'iku suke halartarta mala'iku suke halartarta mutane ma suke halarta aikin haji da kuma ayyukan aikin haji a inda ake tsayuwan alfa mutane suke shaida alherai da albarkoki da suke sauka daga wajen Allah madaukakin sarki a filin alfa da kuma akan dukkan musulman duniya baki daya a duk inda suke wanda Allah madaukakin sarki ya nufe shi da rabauta Allah ka nufe mu ya ku bayan Allah ranar arfa ita ce ranar da Allah madaukakin sarki ya cika wannan addini ya cika ni'imarsa ga wannan al'umma saboda fadin Umar dan Khattab yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi ga wani mutum wanda yake ba musulmi ba shi wannan mutumin ya yi wa sayidina umar wato ya gaya masa wata aya ne daga cikin ayar alkur'ani ya ce masa damu ne yana nufin su kiristoci ya ce damu ne aka saukar wata aya da na san an saukar muku a cikin littafin ku yana gaya wa sayidina umar ya ce damun ɗauki wannan rana ranar biki da ranar za mu keɓance ta muna biki a cikinta sayidina umar ya ce wata aya ce shine sai ya karanta masa aya da Allah madaukakin sarki yake cewa a yau ne na cika muku addininku na cika muku ni'imata a gare ku na yarje muku musulunci ya zama addini yana faɗan wannan magana sai sayyidina Umar radiyallahu anhu yace to ai ni na san ni na san inda wannan aya ta sauka na san lokacin da ta sauka yace masa wannan aya ta sauka ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a filin arfa kuma ranar juma'a wato lokacin da aka yi da wannan aya ta sauka wato kusan kwace irin wannan rana da muke ciki ya ku bayan Allah ranar arfa ana son musulmi ya yawaita addu'a musulmi ya yawaita bayyana bukatunsa wanda Allah ya fi shi sanin su amma yawaita yin addu'a da naci ga Allah maɗaukakin sarki yana daga cikin ladubban addu'a wanda ake taron Allah maɗaukakin sarki ya amsa addu'ar musulmi da ya yi a lokaci wanda yake mai tsada lokaci mai girma kwatankwacin irin wannan lokaci da muke ciki na ranar alfa yana daga cikin abin da ya zo a cikin wannan rana faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa mafificiyar addu'a ita ce addu'ar ranar arfa kuma wannan addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa ya haɗa kowa da kowa bai takaita akan alhazai ba waɗanda suke filin arfa suke yin aikin haji a har ga mu da ba mu aikin haji idan muka dage da addu'a Allah madaukakin sarki zai amsa mana Allah ka amsa mana ya ku bayan Allah azumin ranar arfa yana kankare zunubai na shekara guda biyu saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka tambaye shi dangane da azumin ranar arfa sai ya ce yana kankare zunubi na shekarar da ta gabata da shekarar da za ta zo to wannan kankare zunubi da Allah madaukakin sarki yake wa mutum har ma da shekara wadda za ta zo to maluma sun yi bayanin sa Allah ne yake datar da mutum ya rabu da sabon Allah Allah ne yake datar da mutum ya daidaitu ya zama ya nutsu suka ce ko da mutum kuma ya yi sabon Allah sai Allah madaukakin sarki ya bashi daman ayyuka na tuba yadda zai samu tsira wajen Allah madaukakin sarki ya ko bayan Allah ranar arfa rana ce da Allah yake yanta bayi daga shiga wuta Allah ka yanta mu maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wata rana wadda Allah ya fi yanta mutane da bayinsa daga shiga wuta kamar ranar arfa wata ruwaya ta wannan hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shaidan sanya hannun shi yake akai yana ihu yana cewa ya shiga uku saboda yawan mutane da ya ga Allah yana ‘yantawa daga cikin wuta. Idan aka ce ‘yantawa daga wuta, mutum ne fa wanda ya cancanci shiga wuta, dan wuta sai Allah ya mai da shi dan aljanna. Allah madaukakin sarki ka tsare mu daga shiga wuta. Ya ku bayan Allah, ranar arfa tana da falaloli masu yawa wanda ya takaitu a cikin falalar kwanaki goma ko ba kuma ranar arfa tana cikin kwanaki goma na zulhijja wanda kowa ya san abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi dangane da waɗannan kwanaki guda goma waɗannan kwanaki guda goma na zuhijja su ne kwanakin da suka fi kowanne daraja a cikin kwanakin duniya ita ranar arfa tana zuwa ne a matsayi na biyu domin ranar kuma sallah ta bi ta saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake cewa mafi girman kwanaki a wajen Allah wato shine ranar yanka shine gobe ranar sallah kamar yadda ranar arfa ake kirga ta ita ce rana ta tara daga cikin kwanakin nan guda goma masu falala wanda ake son musulmi ya ribanci waɗannan lokaci ya yi kusanci ya nemi kusanci zuwa ga mahalicin shi da yi wa Allah biyayya da ibada da ayyuka na alheri waɗanda suke zai iya yi waɗannan kwanaki guda goma yana daga cikin falalinsu Allah maɗaukacin sarki ya yi rantsuwa da su Allah maɗaukacin sarki ya ce yana rantsuwa da alfijir sai ya ce kuma yana rantsuwa da kwanaki guda goma wannan rantsuwa da Allah maɗaukacin sarki ya yi duk wani abin da kaga Allah ya rantse da shi to yana da muhimmanci wanda idan mutane sun sa ido sun sa hankali za su gane muhimmanci sannan malaman larabci suka ce Allah madaukakin sarki a wannan kalma da ya sanya kalman wato dararen sai ya sanya musu na kira wato kalman abu guda guda ɗaya ɗaya Allah ya yi haka ne saboda girman waɗannan kwanaki waɗannan kwanaki da muke ciki ya ku bayan Allah su ne mafi girman kwanakin duniya gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi darajar kwanakin duniya gaba ɗaya sune kwanaki goma na Zulhijja aiki a ciki kamar jihadi ne saboda Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wata rana wanda aiki na gari Allah ya fi soyuwa zuwa ga Allah a cikin wannan kwanakin fiye da waɗannan kwanaki guda goma sahabbai sai suka tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam suka ce ko jihadi saboda Allah manzo Allah sallallahu alaihi ce ko jihadi saboda Allah bai kai su ba yace sai dai mutumin da ya fita jihadi da ransa da dukiyarsa kuma bai dawo da komai ba wato shine za a kwatanta su su zama sun yi jeri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai kayyada wani aiki na gari ba haɗawa ya ce babu wani aiki na gari wanda ya kai ayyuka na gari a cikin waɗannan kwanaki don haka sai mu yi ƙoƙari mu ribaci waɗannan kwanaki da muke ciki ya ku bayan Allah wannan lokaci da muke ciki yanzu nan lokaci ne mai tsada lokaci ne mai muhimmanci a cikin rayuwar musulmi mai yiwa ba cikin mu ba mai sake samun irin wannan kwana irin wannan rana a cikin rayuwarsa kuma ba da jimawa ba lokacin zai kare da haka ya zama dole akan mu yi kokari mu dage wajen tuba ga Allah madaukakin sarki mu yawaita tuba ga Allah madaukakin sarki saboda shi zunubi shine yake sa dan adam yayi nesa ga Allah madaukakin sarki shi zunubi shi yake hana dan adam ya tuba ga Allah sannan yake nisan ta shi ga aljanna Allah ya mana umarni a cikin alkur'ani cewa mu daidaita zuwa gare shi sannan mu nemi gafararsa yana daga cikin abin da ake so dan adam ya tsaya tuna a wannan kwanaki ko a wannan lokaci ko a yau din nan shine yayi tunani cewa fa ajalinsa ya kusa ajalinsa ya kusa in na ce ajalinsa ba na ce ajalinmu ajalinmu ya kusa wannan duk yadda za ka tuna wannan magana haka take babu canji duk yadda ka yi tunani duk yadda ka kawo duk yadda ka faɗa haka ne amma wallahi ajalinmu ya kusa to ana san ɗan adam ya tsaya ya tunani akan wannan sannan ita mutuwa ba ta bambancewa tsakanin ƙarami da babba ba ruwanta don haka wannan zai taimaki ɗan adam ya dage wajen bin Allah zai taimaki dan adam duk wani wata dama da ya gani na alheri yayi kokari ya zama yayi musharaka a ciki ya nemi wannan aiki da zai a ciki saboda gaba ɗaya kwanakin duniyar nan yan kaɗan ne duk kwanakin duniyar da kake kallo yan kaɗan ne bare ma mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya riga ya gaya mana yace mafi yawan mu mafi yawan mu tsakanin shekara 60 da 70 zamu bar duniyar nan maza Allah sallallahu alaihi wasallam kadan ne za su gota kuma ka kalli yanda ake gotawa kaga yanda ake gotawa in mutum ya gota ya kai shekara 100 shekara 120 ka kalle shi gani ko 110 ko 140 da ka ga menene a gaban mutum yayi kokari ya ribaci wannan lokaci Allah madaukakin sarki ka datar da mu yana daga cikin abin da ake so dan adam ya aikata a wannan lokaci yawaita addu'a maza Allah sallallahu alaihi wasallam yakan bude ranakunsa da farkon yininsa da addu'a sa'annan ya rufe ta da addu'a addu'a ga sunan iri iri mutum ya nemi lahira ya nemi duniya ya nemi tsarin Allah ya yi adu yana daga cikin abin da ake son musulmi ya kula da shi a wannan rana yin kaiwa matuƙa wajen koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aiki da kuma zance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a irin wannan rana yana yawaita faɗin wannan addu'a yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi girman addu'ar da na faɗi da annabawa da suka gabace ni ita ce wannan addu'a da haka duk addu'ar da zaka yi to in ka dawo sai ka bi ta da wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هكا أم النبي صلى الله عليه وسلم يأمني ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hane ku kwara bauta nan duniya da kuma kiyama ya ku bayan Allah gobe ne take sallah in Allah ya yarda ranar da za a yi yanka a ciki ranar da musulmai suke sallar idi rana ce ta farin ciki da jin daɗi da nuna annashuwa Allah madaukakin sarki a cikin alkurani yana ce yana gaya mana cewa wato a irin wannan ranaku falala ce ta Allah da haka da falalar Allah ne da rahamar Allah ya kamata mai farin ciki shine yafi alheri da abinda suke tarawa rana ne wanda suke mai girma musulmi suna taruwa a ciki suna cika barbari suna sallah a sahu guda suna koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban talikai gabaki daya wannan shine umarnin da musulunci yayi Allah kai da tsira da aminci da albarka a kansa a kowane lokaci yana daga cikin ayyuka da ake son musulmi ya aikata a ranar idi wato ya jinkirta wato karyawa ya jinkirta karyawa har sai yayi sallar idi ya fita in ya dawo daga idi saboda an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai karyawa har sai ya tafi idi ya dawo in ya dawo kuma sai ya karya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan karya ne ma da wato ɓangaren jikin dabbar da ya yanka sai a gasa masa sai ya ci wannan idan mutum zai iya ne idan mutum ya samu dama yana daga cikin abin da ake so a yi in an dawo kuma sai a yanka a ci daga cikin an samu iko yana daga cikin abin da ake so a yawaita wato ambaton Allah da kuma addu'a a cikin ranar sallah da kabarbari da da tahalili da yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati kamar yadda aka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fita sallar idi tare da shi akwai sayyidina ali akwai sayyidina hasan akwai sayyidina husain akwai sayyidina abbas akwai sayyidina jafar akwai sayyidina fadl bin abbas akwai sayyidina abdullahi dan abbas akwai sayyidina usama akwai ayman dan um ayman akwai zaid dan harisa suna tafiya suna kabbara suna tafiya suna kabbara suna daga murya suna kabbara zuwa masallacin idi yana daga cikin abin da ake so a aikata a wannan rana a yawaita a yalwata wa iyali a yalwata wa yara wajen abin da za a ci da abin da za a sha da abin da za a sa na tufafi babu laifi a samu wani wasa wanda ya halatta a musulunci a bar yara su yi ko manya ma in za su iya kusa akwai wasan manya eh wanda in za su iya matukar musulunci ya da shi kamar yadda ya kamata a tuna da talakawa a cikin wannan ranar kada a manta da su a tuna da mabukata a tuna da yan uwa a sada zumunci don mai dan farin ciki ya zama ya mamaye ko ina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace su waɗannan kwanaki na idi yace kwanaki ne na ci da sha da ambaton Allah wato abinci ake ci a sha ayi a goge wuya a ambaci Allah madaukakin sarki ya ku bayan Allah an ruwaito daga sayidina Hassan dan Ali ya da Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mana umarni ranar sallah da mu yi layya da mafi kiba mafi girman abin da muke da shi na layya yayi mana umarni mu sanya tufafi mafi kyau wanda muke da shi ranar sallah sa'annan yayi mana umarni da ya ba da umarni cewa idan mutum bakwai za su iya yanka saniya a madadin layyansu mutum bakwai su haɗu su sai saniya ɗaya mutum goma kuma za su iya haɗuwa su sai raguni a madadin layyansu amma ba a haɗuwa a sai ragu sa'annan mu bayyana kabbara amma cikin nutsuwa da kwanciyar hankali yana daga cikin sunna wadda take mai ƙarfi wato kabarbari da ake yi a ayyamu tashrik wato waɗannan kwanaki da zamu shiga na zaman mina za mutum zai ringa kabarbari bayan sallar farilla kamar yadda aka ruwaito daga sayyidina Ali yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya min yace min ya kai Ali kai kabbara wato daga sallar asuba na ranar arfa kaga yau kenan da ta wuce sallar asuba ta ranar arfa ka ringa yin kabbara wato kana kabbara tun daga wannan lokacin har izuwa ƙarshen kwanakin ayyamu tashrik na sallar la'asar wato mutum ya ringa cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd a wajen malikiya ana so makabarbarin nan ne gobe gobe wato bayan an yi sallar idi a wajen malikiya haka ake so mu wannan kabbara bayan azhar za a so mu yi kuma zai kare da sallar asuba ta rana ta hudu rana ta hudu na waɗannan kwanaki wannan shine zai zama rana na goma sha uku ga wannan wata na zulhijja Allah madaukakin sarki ka datar da mu Allah ka karba wa alhazai aikin hajjin su Allah mu ma ka karba mana ayyukan mu na ibada Allah ka tsare mu Allah ka zaunar da mu lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله تعالى يجعل له من امره يسرا ويعظم له يوم القيامه اجرا عباد الله اليوم يوم عرفه إنه اليوم الذي اختاره الله لإتمام نعمة الإسلام ورضا على المؤمنين فهذا اليوم يوم مشهود إذ تشهده الملائكة ويشهد الناس فيه الحج ومناسك وما فيه من خيرات وبركات تتنزل على أهل الموقف في عرفات وعلى المسلمين جميعهم في كل مكان مما يتعرض لبركات الله تعالى في هذا اليوم يوم عرفة فيه يوم عرفة هو اليوم الذي أتم الله تعالى فيه الدين وأكمل النعمة لقول عمر من الخطاب رضي الله عنه للرجل غير المسلم الذي أخبره عن آية في القرآن أنها لو نزلت على قومه لاتخذوا ذلك اليوم عيدا قال عمر رضي الله عنه وأي آية قال اليوم أكملت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا فقال عمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم الجمعة عباد الله يصلي في يوم عرفة الإكثار من, ذكر من, من الدعاء وإظهار الحاجة لله تعالى فمن آداب الدعاء التي يرجى بالتزام استجابة أن يدعو المسلم في الأزمة الشريفة كيوم عرفة هذه ومن ومما جاء في فضل يوم عرفة قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وهذا عام لجميع الناس سواء أكان حاجا أو غير حاج عباد الله صيام يوم عرفة يكفر سنتين من الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما سئل عن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية ويكون تكفير السنة القادمة برغم من عدم وقوع الذنوب فيها بعد من خلال توفيق الله تعالى للعبد بإبعاده عن الذنوب وإن حصل الذنب وفقه الله تعالى لأعمال تكفره وتعمل على غفران الذنوب عباد الله يوم عرفة يوم يعتق الله تعالى عباده من النار قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم من يوم من يوم عرفة عباد الله ليوم عرفة عدة من الفضائل تندرج تحت فضائل العشر من ذي الحجة فيوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وهو يوم من أيام العشر التي هي أفضل أيام السنة ويأتي في المرتبة الثانية بعد يوم النهر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النهر كما أن يوم عرفة يعد اليوم قبل الأخير من أيام العشر الفضيلة فيستجله المسلم بالتقرب إلى خالقه بالذات والعبادة ومن فضائل هذه الأيام ما يلي أقسم الله تعالى بها بقوله والفجر وليالي العشر مما يلفت انتباه الإنسان إلى فضل المقسوم به وجاء كلمة الليالي بصيغة النكرة للزيادة في تعظيمها إنها أفضل أيام الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر العمل فيها كالجهاد في سبيل الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم عملا معينا إنما عما بكل ما يسمى عملا صالحا عباد الله هذا الوقت الغالي النفيس الذي كنا فيه عن قريب سوف يرهل فعلينا أن نجتهد في الآتي التوبة والإكثار من الاستغفار لأن الذنوب سبب للبعد عن الله تعالى وعن التوبة وعن الجنة قال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروا الشعور بكسر العمر والعجل والموت لا يفرق بين صغير ولا كبير وتذكر هذا الأمر يعين على الطاعة واستجلال مواسم الخيرات الإكثار من الدعاء farar bakar kanan nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu yawmahu bid-du'a wa yaktumuha bid-du'a al-iktira'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan والإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما أمر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وله الحمد والشكر وله الثناء الحسن اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام أكملان أتمان على المبعوث رحمة للعالمين صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وانتصروا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة عباد الله غدا إن شاء الله يكون يوم العيد عيد الأضحى ففيه يؤدون المسلمون صلاة العيد فهو يوم فرحة وسعادة وسرور قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وهو يوم عظيم يجتمع فيه المسلمون يكبرون ويصلون في صفوف واحدة متنين في ذلك بخير البشر سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه كلما ذكر ذكر ذكر الذاكرون إلههم وكلما غفل عن ذكره الغافلون ويسحبهم ويسحب للمسلمين يوم العيد الأدهى أن يؤخر الإفطار حتى يصلي لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النهار حتى يرجع ثم يذبح أضحيته ويأكل منها ويسحب الإكثار من الذكر والدعاء والتكبير والتحليل في ذلك اليوم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج في العيدين ومعه علي والحسن والحسين والعباس وجعفر والفضل بن العباس وعبد الله بن العباس وأسامة وأيمن بن أم أيمن وزيد بن حارثة رافعا صوته بالتحليل والتكبير ومما يستحب التوسيع على الأهل والأولاد في المأكل والمشرب والملبس ولا بأس باللحو المباح كما ينبغي مواساة الفقراء والمهتاجين وصلة, وصلة الأرحام لتؤم الفرحة بالعيد قال صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشرب وذكر الله عباد الله روي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلبس أجود ما نجد وأن نزهي بأثمن ما نجد والبقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وأن نزهر التكبير وعلينا السكينة والوقار ومن السنة المؤكدة التكبير في أيام التشريك أقم الصلوات المفروضة أجب الصلاة المفروضة كما روي عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر دبر صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق إلى صلاة العصر وكيفية التكبير هو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وعند المالكية يبدأ التكبير بعد صلاة الظهر من يوم العيد الأضحى وينتهي بصلاة الفجر من يوم الرابع وهو يوم الثالث عشر من ذو الحجة بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالده الذنون ولا يخشى الدوائر يا رب الكرسي ويا رب العرش العظيم كلنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وهدنا ويسر الهدى لنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم تقبل منا صلاتنا وزكاتنا ودعاءنا وجميع أعمالنا الصالحات يا من لا تضره معصيتنا ولا تنفعه دعاتنا تقبل منا ما لا ينفعك وتجاوز عنا ما لا يضرك إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم تقبل من الحجاج حجهم وافزهم من الشيطان يا رب العالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وسجيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وداعينا وعاسينا وهاجرنا وغائبنا اللهم من احيته منا فحي على الايمان ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العود إليك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آمنا في أوداننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر, عن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله